ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa wannan yammaci na sha biyu ga watan rabiul awwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya daidai da 24 ga watan takwas shekara 2026 miladiya shi gaba da darussan mu a wannan masallaci mai albarka masallacin asheik muhammad kabir ahmad azare da ke unguwar makara huta cikin garin azare jihar Bauchin najeriya muna karatu cikin littafi mai suna alwasaya annabawiyya na babban malami al-shaykh salih bin taha abdulwahid Allah ta'ala ya jikan shi da rahama zama da ya gabata mun ji wasiya ta 38 daga cikin wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga al'ummarsa wacce ita ce wasiyar annabi sallallahu ga al'ummarsa ko ga musulmai da su gaugawa cikin ayyukan alkhairi kafin lokaci ya kure kafin fitintunu su sako malam ya mana shimfiɗa da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa badiru bil a'mali salihah ku gaugawa ku kaddamar da ayyukan alkhairi fitanan ka qita'il layl al muzlim tun kafin wata fitina kamar gutsuran wato ainihin wani yanki na dare mai duhu yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wato mutum zai wayi gari mumini ya yammatu kafiri wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira ko ya yammatu yana mumini ya wayi gari yana kafiri ya bi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya zai sai da addinin sa da wata yar kadara kadan ta duniya kun ga kenan sai annabi ya nusantar da mu cewa mai gaugawar ayyukan alkhairi kafin wannan lokacin da zai zo mutane su tarda suna barin addinin musulunci daga cikin ayyukan alkhairi mafi girma mala ya fara mana da infaki ciyar da dukiya karkashin wannan mun ja hankali kuma mun yi bayani bayan da za a addini ya tafi daidai sai masu dukiya sun sa hannunsu a farkon musulunci musulunci ya ci gaba da taimako na su abubakar radiyallahu anhu da taimako irin na su usman radiyallahu anhu abubakar radiyallahu anhu mala ya kawo mana hadisi ya ɗebo dukiyarsa gaba ɗaya ya kawo ta tallafi taimako ga addinin musulunci umar radiyallahu anhu ya raba dukiyarsa guda biyu ya kawo rabi ya raba ta gida biyu ya kawo rabi domin ciyar da wannan addini gaba Usman radiyallahu anhu ya dauki nauyin mahaya mayaka mutum 300 da raƙuman su da abin da za su bari a gida da guzurin da za su je su yaƙi na ya dauki nauyin mutum 300 su je su yi jihadi to da haka musulunci ya nasara karkashin wannan musulunci zai ƙara nasara idan ya zamo akwai da'am na masu hali amma idan ya zamo an bar almajirai a wahala an bar malamai a wahala ko to za ku ga gamu da tarin masallatayya a kowane lungu da sako amma ba a iya raya masallatayya me yasa saboda karancin malamai da karancin ɗaliban ilimi waɗanda za su raya mai masallatayya din malamai da yawa suna fitar da littafan su suna siyarwa saboda karancin dam almajiran ilimi da yawa maimakon su sai littafan to kaiwa littafan suke kasuwa su siyar saboda karanci na me na dam amma in ka samu mai hali cewar ga ɗaliban ilimi guda uku ɗauki nauyinsu su yi karatu sai ce a gwada gina masallaci to idan ya gina masallacin kuma wa zai raya masallacin da haka ya kamata mutane su gane siffofin yan aljanna a alkur'ani in ka ji Allah ya ambaci aljanna sai ka ji ya ambaci siffofin yan aljanna daga ciki sai ka ga akwai al'infaki الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين an gane kuwa innal abarara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'am kun ga wannan shine infaki da suna ciyar da abinci dan haka masu dukiya na da kyau su gane muhimmancin infaki infaki yana da falala musamman a layi na addini musamman a layi na da'awa ubangiji ta'ala ya ganar da mu bayan infaki malam ya kawo mana wato gabatar da alkhairi wajen fifita wani ma akan ka lokacin da kaga bukatarsa ta fita ka an gane ya kawo mana kisan sahabi wato ainihin da ya ciyar da bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya takure cikin sa da iyalan shi suka kwana da yunwa sannan a babi na jihadi nan ma a same ka kana da gaugawa kada kana saufa saufa jihadin nan ana yi da dukiya hal adullukum على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم كنا أنا جهادي دوكيكم أنا إذا كاونا ذاك wanda bai samu ya ji jihadi da kansa ba da ransa ba to zai iya yi da mi da dukiyarsa Allah ta'ala ya ganar da mu yau dai kuma zamu tashi a wasiya ta 39 ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malam yace wasiyatu sallallahu alaihi wasallam li ashabi wa ummati bi taqwallahi ta'ala wato wasiyar annabi sassanan ga sahabban shi da al'umman shi da tsoron Allah wannan wasiya tana da muhimmanci kuma wasiya ce wacce take wato ainihin ta Allah ga bayin shi kuma wasiya ce ta annabawa ga wato ainihin mutanen su yaqulu sallallahu alaihi wasallam li abi dharr radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce da sahabin shi Abu Dharr usika bi taqwallah ina maka wasiya da tsoron Allah fi sirri amrik wa alaniyati wato a cikin sirrin al'amarinka da kuma mabayyanin shi wato a asirce da kuma a bayyane ina maka wasiya da mi da tsoron Allah kunga wannan wasiyar tana da muhimmanci ko mu yi wa kansa wasiya da tsoron Allah a asirce da kuma a fili sannan kai wa ‘ya'yanka wasiya da tsoron Allah a fili da kuma a asirce’ wa idza asa'ta fa ahsin sannan idan ka munana to ka kyautata mana in har wasu ka musu ba daidai ba to ka kyautata wato ainihin bayan munanawa da kai wa qala lahu aidan sannan annabi sallallahu ya sake ce da Abu Dhar ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah inda duk ka kasance wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha sannan ka bibi kyakkyawa ko kuma mummuna da kyakkyawa in kai mummuna bi shi da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ta shafe ni mummuna din innal hasanati yuzhibna sayiat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan sanan kai mu'amala da mutane da kyakkyawan mu'amala ashahid a wannan hadisi kuma shine ittaqillaha haythu ma kunt inda duk ka kasance ka ji tsoron Allah mala yace at-taqwa hiya wasiyatullah ta'ala li ibadi al-awwalin wal akhirin wato tsoron Allah shine wasiyar Allah madaukaki ga bayin shi na farko da na ƙarshe qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah ce kuma tabbas mun yi wasiya ga ma'abota littafi da waɗanda suke kafin ku da kuma karan kanku da cewar me wato mun yi wasiya ga waɗanda ahlul kitabi kafin ku da kuma kuma ku da cewar wato anin ku ji tsoron Allah malai yake cewa taqwa arrafa hasalab bi'iddatin ta'arif wato tsoron Allah magabata sun yi bayanin ta da mabambantan bayanai arrafa as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fa qala Abdullah ibn Mas'ud ya bayyana ta da cewa an yuta'a Allah wala yu'sa a yi wa Allah biyayya ba a saba mishi shine tsoron Allah mai tsoron Allah ya zamo yana yi wa Allah biyayya kuma yana kaucewa saba mishi wa yuzkara wala yunsa sannan ana tuna Allah ba za a manta da shi ba ya zama mai kullun cikin tuna Allah kake yi wato cikin ambatansa da kuma tuna wato tsayuwa a gaban shi ba wai ka manta da lahira ko ka manta da ambaton shi ka gafala ba wa yushkara wala yukfar sannan ana gode mishi kada a butulce masa an gane da yawa daga cikin mutane kuma suna butulcewa Allah za ku ga masu wadata ina suke sanya dukiyarsu wa yake cin dukiyarsu yanzu wani mawaki mawaki da zai wani mai kuɗi waka ko mai sarauta waka sai ka gane ɗebi kuɗin da baka tunani an me an bashi amma wani alaran mafa ya yi set ɗin alkur'ani ya kira lancin sai a ce a kai ma dubu hamsin dubu ɗari amma shi kuma wannan mawaƙin fa sai ka ji ana zancen ɗariron miliyoyi an bashi ko dai miliyoyi masu tarin yawa to kun ga wannan butulcewa Allah ne gane godewa Allah shine kana sanya dukiyar a gunda shari'a ta yadda da shi ba wai kana sanya ta a gunda shari'a ba ta yadda da shi ba sana abu hurairah radiyallahu an yana wani daga cikin wato ainihin almajiransa ya tambaye shi game da attaqwa sai ce da shi ka taba tafiya a daji wanda yake fako mai kayoyi yace eh yace in kai tafiya a ciki ya zaka tafi a sake ko kana takatsan yace da takatsan yace wannan shine tsoron Allah wannan rayuwar da kake a duniya zamo ka san yadda zaka daga kafar ka kuma in ka daga ta ka san aina zaka bi zaka ji amma ya zo mutum ko yana tafiya dukiya ba ruwanka da tsantsani rayuwar ba ruwanka da tsantsani kawai koya ne ne ma ta zo maka to wannan mutum ba shi da tsoron Allah mai tsoron Allah shine wanda idan ya daga kafarsa a guri to kafin ya ajiye ta sai ya duba Allah ya yarda da ya ajiye ta a wannan wajen ko Allah bai yarda da shi ba na'am لذلك بعث الله رسلا يدعون أقوامهم ويأمرونهم بتقوى الله تعالى wato bi taqwallah shi yasa Allah ya aika manzanni su kira mutanen su kuma su umarce su da tsoron Allah fa hadha nuhun ya'muru qawmahu bi taqwallah ta'ala ga annabi nuh ya kirayi mutanen shi ko ya umarce su da su ji tsoron Allah qala ta'ala id qala lam akhuhum nuh ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha fati'un yana faɗa mutanen shi cewa ku ji tsoron Allah kuma ku yi biyayya wa hadha salihun alaihi salam ya'muru qawmahu bi taqwallah ta'ala da annabi salihu ma yana yi wa wato ainihin mutanen shi umarni da su ji tsoron Allah qala ta'ala kazzabat samudul mursalin iz qala lahum akhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un annabi salihu ya umarci mutanen shi da cewar su ji tsoron Allah kuma su yi biyayya wa hadha lutun alayhi salam ya'muru qaumahu bi taqwallahi ta'ala ga annabi Lut shi ma yana umartar mutanen shi da su ji tsoron Allah qala ta'ala kazzabat qawmu lutin al-mursalin iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa hadha shu'aib alayhi salam ya'muru qawmahu bi taqwallah ga annabi shu'aib shi ma yana umartar mutanen mutanen shi da su ji tsoron Allah qala ta'ala kazzaba ashabul aikati al-mursalin iz qala lahum shu'aib ala tattaqun إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وهذا إبراهيم عليه السلام قال النبي إبراهيم ما يأمر قومه بتقوى الله تعالى ينا أمرت متانا شد سوران الله قال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه النبي إبراهيم يا أمر شي متانا شد شو سبوتا وألا كما سجد سوران الله وهذا عيسى عليه السلام يأمر بني إسرائيل بتقوى الله تعالى sannan ga annabi Isa yana umartan bani Isra'ila da tsoron Allah walamma jaa Isa bil bayinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fi sai ce da su fattaqullaha wa ati'un dan haka dai kun ga saboda muhimmancin tsoron Allah dukkanin annabawan Allah suke umartan mutanansu da su ji wato ainihin tsoron Allah domin dukkan sa'ada ta kare a cikin yiwa Allah biyayya to mai tsoron Allah kuma shi yake yi wa Allah biyayya kamar yanda dukkan hasara da tabewa ta kare a cikin sabawa Allah kenan mai kuma karancin takwa mai karancin tsoron Allah shine kullun zaka ganshi cikin me cikin sabon Allah wa hadha nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam ga kuma annabi annabi musalla alaihi sallam ya'muru ashabahu wa ummatahu yana umaltan sahabbansa da wato ainihin al'ummansa ويوصيهم ويوصيهم بتقوى الله ينا مس وصيه لصوران الله ففي هذه ففي هذه الوصيه التي معنا وتؤونا وصيه تكي تare da mu يقول لابي ذر رضي الله عنه yana ce da Abu Dharr Allah ya kara mishi yadda usika bi taqwallah ina maka wasiya da tsoron Allah ka dauka da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yace yana maka wasiya da tsoron Allah fi sirri amrik a al'amarinka na suru wa alaniyatihi da al'amarinka na bayyane yanzu duk yanda kake gaji tsoron Allah yanzu aka samu dan musulmi an tura shi jami'a kullun sai yayi zina kaga baya tsoron Allah zaka samu misali musulmi yana iddiyayin shi musulunci yake kullun sai yayi kisan kai ko sai yayi saka kaga wannan baya tsoron Allah wanda yake jin tsoron Allah ba zai zina ba wanda yake yin tsoron Allah ba zai sata ba wanda yake jin tsoron Allah ba zai kisan kai ba an gane wanda yake jin tsoron Allah ba zai ta'addanci ba me yasa Maryam alaiha salam da ta ga Jibril ya fuskanto ta bata san mala'ika ba mi tace inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya in kai mai tsoron Allah ne kai nesa da ni an gane kuwa saboda tsoron Allah yana sa mutum ba zai kusance mi إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ما سو تقوى إذا شيطان فزجيسو sai zama masu lura ba sa aukawa su faɗa ci amma mutum ya ce maka yana jin tsoron Allah amma a ayyukansa kaga ta'addanci ne kaga fasikanci ne kaga fajirci ne to nan ba shi da tsoron me tsoron Allah tsoron Allah da aka ce yana zuciya kuma yana bayyana a gaban mutum ne domin wani zai ce maka ai tsoron Allah yana ina yana zuciya yana zuciya amma kuma gabbai za su yi me za su za su nufuto da shi amma in ya zama a iya zuciya yake gabbai ba su fidda shi ba sun bayyana da shi to wannan yana nuna babu shi a zuciya din وفي وصيته المشهورة أكما وصية النبي صلى الله عليه وسلم شهررية التي وجدت منها القلوب وأن زكاة سك جرجزة دئتا وظرفت منها العيون إذا نوى سك زبد هواي دئتا حتى قال الصحابة هسا بيسك يا رسول الله كأنها موعظة مودع يا ما أكين الله كي كاتي وتوأذم يبنقنا فأوصنا تكمن وصية قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل annabi ya ce ina muku wasiya da tsoron Allah wannan a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sahabbai wani sa'il kutuba ta girgiza su ta sa suka zubar da hawaye sai suka ce kaman wasiyar mai ban kwana kaman wato wa'azin mai ban kwana kai mana wasiya sai ya ce usikum bi taqwallah ina muku wasiya da tsoron Allah wa fi hajjatil wada sana hajjin ban kwana ma ya qulu sallallahu alaihi wasallam li ummati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da al'ummarsa ittaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah Ubangijinku, wa sallo hamsakum, sannan ku sallaci sallolinku biyar, wa sumu shaharakum, sannan ku azumci watanku na Ramadan, wa addu zakata amwalikum, sannan ku ba da zakar dukiyoyinku, wa ati'u za amrikum, sannan ku yi biyayya ga ma'abota majibinta al'amuranku, tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljannar Ubangijinku. Kina waɗannan abubuwa tsoron Allah, kiya salloli biyar yin azumi ba da zakka yin biyayya ga shugabanni to abu ne da yake kaiwa mutane zuwa ga wato ainihin aljanna ai ittaqillaha fi sirrika wa alaniyatik wato annabi yana cewa ka ji tsoron Allah a wato sirrinka da kuma bai abin da yake na bayyana na al'amarinka fi khalwatika a lokacin da kake banta daga kai sai wayarka sai internet to ka ji tsoron wa ka ji tsoron Allah yawwa ka ji tsoron Allah in ka ɓoya to ka ji tsoron Allah cewar me akwai ranar da Allah ta'ala zai tsaye da kai ya sa gabanka su magana abubuwan da dukka inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula as-sam' wal basar da ji da ganin nan duka Allah ta'ala zai tambaye ka sannan ka sani yanda farji yake zina annabi ya ce ido ma yana ne yana zina yanda farji yake zina annabi ya ce kunne ma yana me yana zina dan haka ka ji tsoron Allah in ya zama ka keɓanta ba wanda ke kallon ka to ka sani Allah yana kallon ka an gane kuwa kamar yadda balarabiyar ƙauye take cewa idan har wato ainihin yanzu kina ga mun ɓoye wa Umar to ai wato ubangijin Umar yana kallon mu sannan balarabiyar dai ƙauye ta cewa balaraban ƙauye cewar idan har ya ce ba abin da ke kallon mu sai taurari ta ce kai tonka ina ubangijin taurari an gane to don haka kai ma ina ubangijin duhun da ka ɓuya za ka aikata laifi ɗin waktilatik da lokacin da ka cuɗanyu an zamu an cuɗanyu wani guri a makaranta ne tsakanin mata da maza da waya to ka ji tsoron Allah ka sani akwai ranar da Allah ta'ala zai tsaye da kai gaban shi ya tambaye ka haitsu yaraka nas wato a yanda mutane suke kallon ka wa haitu la yarawnak da inda ba sa kallon ka duka fa kafa billahi raqiba Allah isa ya zamo shine mi mai lura da kai kamar qala ta'ala wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba dalle Allah ya kasance mai lura gare ku duk abin da kuke aikatawa yana gani kaifa yatahassal muslim ala taqwallah kinan bayan waɗannan bayanai cewar tsoron Allah wasiya ce ta Allah da yawa ma'abota littafi ahlul kitabi kafin mu da ma mu karan kanmu sannan wasiya ce ta annabawa to waɗanne hanyoyi mutum zai bi wadan ya samu tsoron Allah awwalan abu na farko bi ibadatillahi azza wa jal shine da bautar Allah abu na farko waɗannan bandit da za ku ga kullun suna zubar da jini ba sa bautawa Allah ne wanda duk zai kiyaye salloli biyar ya kiyaye azumin wata Ramadan ko yana da dukiya ya bada zakka yana da kudi ya je aikin hajji ko yana da kudi yana da lafiya hanya lafiya to ba za ka samu yana ta'addancin da yake ba dan haka bautar Allah tana katange mutum daga aikata me aikata sabo da aikata laifi haka wacce duk take kiyaye salloli guda biyar ba za ka same ta tana zina ba in dai ta kiyaye sallah guda biyar shi ma in ya kiyaye sallah biyar a jam'i to ba shi da lokacin da zai je aikata zina an gane shi yasa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar dan haka dai bautawa Allah wato shi kadai abu ne da yake mi yake kange mutun daga wato ko yake ba mutun tsoron Allah qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ce ya ku mutane ku bautawa ubangijinku wannan da ya halitta ku kuma ya halicci waɗanda suke kafin ku tabbaza ku samu wato ainihin tsoron Allah فمن العبادات daga cikin bauta allati na tahassalu biha ala taqwa wanda idan mutum ya kiyaye ta zai samu tsoron Allah farko as-sala shine sallah kamar yana na faɗa wannan bandit din kaga mutum ya ce maka wai shi musulmi ne shi kaza eh ka iya zama musulmi amma gura gurbi amma musulmin da yake tsaye da rukunan musulunci to bashi da lokacin da zai je ya ta'addanci ya zubar da jini ya je masallaci yanzu wannan satin masallaci ma aka je a Niger ko aka ɗebi wato ainihin mutane aka kidnatin nasu wannan musulmi na kwarai ba zai ba abu na biyu asiyam haka azumi wanda ni yanzu zumci azumi na farila da na nafila to zai kange shi daga aikata laifi aikata sabo zai bashi tsoron Allah kun ga idan mutum yana azumi an ce maganan batsa hargowa ihu wato ainihin duk wanda ya nisance shi giba to ina kuma kaga ya je aikata ko ya ga abin da haramun ne ko je aikata zina ko wani abu kaga duk yana azumi wato azumi zai kange shi daga wannan ya bashi tsoron Allah alhajji abu na uku hajji wanda duk kun ga yake hajji shi ma hajji ibada ne da take sa mutum ya zamo wato ainihin ko ta ba mutum tsoron Allah thaniyan abu na biyu da ake samun tsoron Allah da shi tilawatul qur'ani wat tamassuku bihi wa bis sunnah rike alkur'ani da sunna da wato ainihin rike tilawa karantar alkur'ani da kuma riko da alkur'ani din da sunna waɗannan abubuwa ne da suke bawa mutum tsoron Allah qira'atan wa hifza mutum ya shagaltu da karatun alkur'ani da haddace shi wa tadabburan da tadabburin shi wa amalan bima fi da aiki da abin da ke cikin sa to zai ba mutum tsoron mai tsoron Allah idan mutum ya shagaltu da karatun alkur'ani za ku ga bai da lokacin yin wasu abubuwa din an gani shi yasa yawanci yara har da suke ta'addanci za ku samu lokaci ne yake musu yawa shi yasa mai hankali ba barin ɗan shi ya zama yana da lokaci da yawa yaro cinye man lokaci ake saboda lokaci yana masa yawa ko to zai samu abokan da zai haɗu da su in ya haɗu da abokan da zai haɗu da su idan na banza ne sai ya tafi da su an gane idan na kirki ne ma sai ya tafi tare da su don haka shi yasa ba a barin yaro ya zama yana da wadataccen lokaci duk yadda kake son yaron ka ya karatu to duba ranakun da babu makaranta gaba ɗaya ya je wajen wata sana'a ko da rabin yini ne ya dawo wannan zai na cinye masa ne lokaci amma ka ce yaro kawai karatu zai ta yi kullum a'a ya hada da wani abu da zai shagaltar da shi ko sana'a wato ko kana tafiya da shi wajen kai sana'a ka kana ganin kai kawo din shi na haka dai shagaltuwa da karatun alkur'ani abu ne da yake mi wato an sanya mutum ya samu tsoron Allah salifan abu na uku tatahassalu ala taqwa bi ta'al bi ta'allum al-ilmi shar'i wato da gaske abin da ake samun tsoron Allah da shi shine yin karatu na addini idan mutum ya karatu na addini karatun tauhidi ya san Allah ya san siffofi na Allah ko wato ainihin da sunayen shi da ma'anonin ko kuma abin da sunayen suka kosa to wannan zai ba mutum ne tsoron Allah yau in ka san Allah daga cikin sunayen shi akwai wato ainihin as-sami' al-basir daga cikin siffofin shi akwai as-sama' wal-basar wato Allah mai ji ne mai gani ne kuma yana ji yana gani kaga an ka sani ai in dai kai imani da wannan mi siffofi din ko ai ba za ka je ko ka aikata abin da ba shine ba so da ka san cewa yana kallon ka yawa amma in mutum ya jahilci wannan shi yasa zaka ga mi ya sa motar shi tinted ya rufe ko ina yawa sai ya ce yanzu misali yarinya da zai dauka sai bari sai sha biyun dare ya je ya dauke ta kaga wannan yana mi yastakfuna minan nasi wala yastakfuna min Allah mutum yana ta koyewa mutane amma ko ba iya koyewa Allah gane to duk wanda idan mutum yana da hakikanin ilimi na shari'a ya san sunayen Allah din nan a ciki akwai as-sami' al-basir an gane kuma ya san Allah daga cikin sifofin shi akwai as-sam' al-basar Allah yana ji yana gani kuma mai ji ne mai gani ne to sai mutum ya ji tsoron Allah yawa duk lokacin da ya je shi zai dauki waje ya sa ta a mota ya tafi da ita wani waje ya ɓuya ya ɓoye to sai ya tuna fa akwai wanda ba a ɓoye masa shine Allah ubangiji ta'ala shiryar da mu rabi'an abu na hudu da ake samun tsoron Allah da shi shine bi suhbati salihah abokai na gari abokai na gari suna da tasiri sosai a rayuwar mutum sau da yawa an kaga mutum ya lalace ka tambaye shi ya lalata shi zai ce me aboki an gane in kaga budurwa ta lalace ta fara zina waye koya mata za ta ce kawa an gane yau shi ma waye koya mishi zina waye koya mishi shaye shaye waye koya masa sata waye sa shi gashi nan ya kidnapping sai ya ce maka me sai ya ce maka aboki na haka shi yasa annabi ya ce la tusahib illa mu'mina kada kai aboki da kowa sai wanda yake mumini dan haka mutum ya zamo ya san da wa zai abokantaka kuma ya san da wato ainihin waye ne ƴaƴansa suke abokantaka da su khamisan abu na biyar ta tahasalu ala taqwa bi muraqabatillah bi muraqabatika lillahi azza wa jal mutum yana samun tsoron Allah da cewar Allah ta'ala ko lura da cewar Allah yana kallon sa duk abin da kake kasancewar baka iya koyewa ubangiji ta'ala Allah ta'ala yana kallon ka sadisan abu na shida ta tahasalu ala taqwa bid du'a daga cikin abin da mutum zai samu tsoron Allah da shi shine addu'a mutum ya yawaita addu'a saboda dan adam kai gajiyayye ne to in kai yawaita addu'a sai ubangiji ta'ala wato ainihin ya azurta ka da tsoron shi at-tawajjuh ila Allah bid du'a wato fuskantuwa zuwa ga Allah ta hanyar addu'a wasu alihi taqwa kana roƙon sa ya azurta ka da tsoron shi faqad kana sayyidul mursalin shugaban manzani gaba daya wa imamul muttaqin jagoran masu taqwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya kasance yasalu rabbahu an yarzuqahu taqwa annabi yana addu'a cewa Allah ya azurta shi da tsoron shi fa yaqulu fi du'a'i annabi yana faɗa cikin addu'an shi Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina at-tuqa annabi yana roƙon Allah ya azurta shi da taqwa wa kana yaqulu sallallahu alaihi annabi ya kasance yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha Allah ka ba zuciyata tsoranta wato takwa kenan ta zama tana da tsoronka to idan zuciya ta zama tana da tsoron Allah to mutum yayi nasara wallahi saboda zai ga fatahi daga Allah Allah ya buɗa maka kokolwarka ya zama zaka na tunani mai kyau kun san abin da yake mai da mutum da kiki number 1 a duniya shine sabo shi mai sabo ga hanya fa da za ta bulle ko amma sai Allah ya makantar da shi me yasa wannan sabo din to illar sabo kenan wanda diya narke a sabo za ka ga wajen neman arziki a baya yake wajen neman lahira a baya yake me yasa yake baya kullum wannan sabon amma wanda duk ya lazumci tsoron Allah ya lazumci takwa ko za ka ga al'am duk hanyar da ya kama sai ta bulle masa me yasa take bulle mishi yana gani ne da hasken Allah Allah ne yake haskaka masa yake gani da haka mutum ya guji sabo wallahi akwai littafi na ibn qayyim ad-dawa dawa da ya rubuta wato akan illoli na sabo idan mutum ya karanta shi sai hankalin shi ya tashi in kaga illa na sabo wato za ka yi sabo amma ka ji tsoron sabon bayan shekara hamsin ma kuma ka ji tsoron sabon bayan ka tuba ma an yabe maka an gafarta maka amma ka ji tsoron abin da zai iya faruwa to ina kuma wanda yake cikin sabon yake aikata kuma yake jin daɗi kuma yake tallata sabon ma wasu wanda sun gama yin saban ma sun watsa wa duniya kuma ba su ci moriyar saban ba sai suka mutu misali tiktok mutum yake gama duk abin da zai yi na tsiya da fasikanci da fajirci da waye yana watsa wa duniya a shekwanansa ya kare bai daɗe ba sai ya mutu kuma abin yana intanet shekara nawa za ana gani li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudillunhum bighayri ilm wadannan za su dauki nauyin su da nauyin wadanda suka tabar da su babu ilimi da aka mutum ya ji tsoron Allah shine kawai mafita yau wannan kuma iya ukubar sabon ne dan in Allah ya so kasar da kake kai sai ya jijjiga ta ya nitsar da kai tunda an samu annabi sai sai ya ce akwai wanda yana tafiya ta girman kai da takama Allah ya dare masa kasa ya nitse kasashen kafirai kwanan nan bai dade ba America kwanaki shekaru biyun nan gari ne guda da suke ji da shi gobara ne ta je ta cinye garin kwanan nan akwai ƙasan da girgizan ƙasa aka yi mutum dubunnai suka mutu wannan dukkan uquba ne na zunubi fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna dukkan su Allah ya ce ya kama su da zunubin su wasu Allah ya alka musu bi hasiba iska mai tafiya da tsakoyi ta zo ta halakar da su wasu kuma tsawa aka yi tsawa kawai mutum zuciyarsa sai ta fashe wasu kuma me an dara ƙasa ne sun nutse wasu kuma duniyan ne gaba ɗaya ruwa ya shanye ta shi ne tsufana to kun gona dukka me yake janyowa zunubin bayi to kai ma ka ji tsoron ranar da kake aikata zunubi Allah ya ce wa mala'iku mai khuzuhu ku kama shi wani irin kamu za su ma wani irin damka za su maka baka sani ba da haka mu ji tsoron Allah mu kyautata alakar mu da ubangiji sabi'an abu na gaba ta tahassalu ala taqwa bi tadhakkuri kal wuqufi bayna yaday Allah azza wa jal zaka samu tsoron Allah da tuna tsayuwarka da zaka yi a gaban ubangiji kuma kowa sai ya tsaya ka tuna ranar da Allah ta'ala zai ce wa qifuhum innahum mas'ulun tsaye da su za a musu tambaya sana da sallallahu alaihi kafar dan adam kafafuwan dan adam ba za su gushe ba ranar alkiyama sai an tambaye shi daga abubuwa guda hudu to ka ji tsoron wannan ranar da Allah ta'ala zai sanya a janyo ka gaba gare shi babu tafinta a tsakani ya ce da kai ya abdi a tazkuru zamba kaza wa kaza bawa na za ka tuna zunubi da kaza da kaza sai ka tanadi amsa da za ka ba wa Allah Allah ce na baka kuɗi ka sa data da ka sa data me yasa ka kalli abin da ba nan so ani na baka kuɗin to sai ka tanadi amsar da zaka ba Allah na baka kuɗi me yasa ka je ka gina guest house a gefe ka je kake ɗebowa ƴaƴan mutane kake zina da su sai ka tanadi amsar da zaka ba wa Allah na baka dukiya na baka mulki me yasa saboda mulkin ya dawwama ka je kake so ya dawwama ka je ka shiga tsafi matsafin yace sai ka samu yara ƙanana kana sanya musu azzakari a takashinsu sannan mulkin zai wuce kai kuma kake aikata wannan abin duk wannan abu ranar alkiyama sai Allah ya tambayi bawa to in mutum ya tuna tsayuwarsa gaba ga ubangiji to wannan zai sa me ka ji tsoron wannan tsayuwar ranar da Allah zai tsaye da kai gaba gare shi babu tafinta daga kai sai shi idan ka iya amsa tambayoyin da aka maka wato ainihin sai a ce ka tafi aljanna idan ka kasa amsawa ka fara dibi-dibi ko sai Allah ta'ala ya rufe baki ya ce kowace gaba ta faɗa abin da ka je ta aikata اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أو أن رانا أو تذاسنا تشوى لجلودهم لما شهدتم علينا فاتوس ذاس في دسو أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الله دي يسا قومي يما غنى تو يومي شي يوا تو أن ينسان يامو ما مكي مغنى باتالا دمي إيكم مددبارا مبا أنني أو تسيء أشد ملائكو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها sab'una zira'an fasluku anan kuma kaje yana me ya laita ne qaddamtu li hayati yana cewa ya waida ya waida ta laita ne lam attakhiz fulanan khalila kaje mutun yana ta ya laita ni ya laita ni kuma me wannan ya laita ne din ba za ta yi masa amfani ba da haka ko me ji tsoron Allah qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Allah ya ce ku ji tsoron wani ne wanda za a meshe da ku zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan za a cika rai kowace kowace rai za a cika mata abinda ta aikata um la yuzamuna ba za a tauye musu komi ba duk abinda ka gani mala'iku sun rubuta komi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kafa iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba littafin ka gashi na Allah zai ce da kai duba mala'iku na kaga akwai abinda suka kara maka zaka ce babu komi kai ka aikata zaka ka ji tsoron me wannan yini din fama dumta fama dumta ta'lamu anna al-kullu ratiun ila Allah mala yace matukar kana sanin cewa kai mai koma zuwa ga Allah ne mauqufun baina yadayhi wato za a tsaya da kai gaba gare shi yas'aluhu yas'alu an kulli saghiratin wa kabira wato ya tambaye ka game da dukkan karami da babba fal tu'idda lis-su'ali jawaba to tun yanzu ka shirya wa me tambayar amsa haka fudail da iyad ya ce da wani kan maza min umrik nawa ne shekarunka yanzu ya ce 60 ama shekara 60 yana balde ma zai fudail da iyad ya ce munzu 60 ama wa anta tasiru ila rabbika yake yushiku an tasir yace yanzu kenan shekara 60 kana ta tafiya wajen ubangiji yace wallahi ka kusa isa me yasa saboda annabi ya ce da mun shekarun al'umma ta 60 70 ne kadan suke ketarawa sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fudail an ya bace ka san ma'anarta ne yace ai ma'anarta shine duk wanda ya san shi bawa ne ga Allah to ya sani zai koma zuwa gare shi wanda ya san zai koma zuwa gare shi to ya sani za a tsaye da shi gaba gare shi wanda za a tsaye da shi gaba gare shi yace za a tambaye shi wanda yace duk ko za a tambaye shi to ya tambayar wato shirya wa amsa da zai bayar wannan tambaya shi yanzu ka kalli manya da ake cewa manyan gari ne sun shirya wa tambayar da za a musu dukiyar ka za a tambaye ka tambaya biyu ta ina ka samu kuma ta ina ne ta ina ka kashe tambaye su ta ina suke samu tambaye su ta ina suke gasha mutum ya shekara saba'in tamanin ka ga yana gina gida na biliyan me zai sai ce gurin hutawarsa ne a gurin hutawar ka anan gabar da gari ne ai in ka yi mai kyau nan ne za ka huta an gane a ba ka da wajen hutu in kai shekara sittin saba'in sai dai kai ta tura ayyukanka ina makabarta kuma kai ta tura su lahira mai hankali fa kenan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد daga kai 60 70 to ya zamo kana yawan tura sako lahira kana yawan aikawa kullun rana ta fito akwai abin da ka tura ka aje me yasa so da kana dab da ka je ka ga abubuwan da ka bi ka aikata wallahi suna ta ginin wani ya gama ya mutu wani yana kokarin ya gama ya mutu wani ya gama ya ce yana so ya zo ya zauna ya huta ya mutu wani yana gamawa ya mutu haka dai ake ta yi kuma ba su daina ginin ba saboda hadisin annabi yana tabbatuwa cewa daga cikin alamomin tashi alkiyama ya taba waduna fil bunyan ko yau gida ta gina gidaje wani injiniya wani dubo mana garin na wani gida ya fi kowanne yake wallahi gidan wani bari mu gina wanda ya fi nasu kyau yawa ka fara ginawa ka siyo wasu duwatsu daga wata ƙasa ana daddan gwala ana mamman nasu shikenan mala'ikan mutuwa sai ya zo sai a ce ka amsa kiran Allah ka shirya baka shirya ba ah sai ka ce me rabbil ji'un ko ko ya laitani qaddamtu li hayati dan haka dai fa ya ayyuhal muslim mala yace ya kai musulmi ittaqillaha fi nafsi ka ji tsoron Allah a karan kanka wa fi ahli baitik ka ji tsoron Allah game da sha'anin iyalanka wa auladik da ayanka wattaqillaha fi ibadati rabbi game da yaya yanzu jin tsoron Allah game da yaya shine yarka ta girma ta kawo saurayi sawa'un ta gama sakandare bata gama wata ce aure take so jin tsoron Allah shine kamar ta aura in kana so ta yi karatun sai a ce kana sai ka ce tana so ta yi mi sai karatu amma yarka ta girma ta kai aure ta samo miji da zai aure ta sai ka ce a sai ta gama NCE ta gama NCE yanzu baka ce a ya wuce NCE sai ta yi digiri to ta gama digiri wani ya zo ai sai ta yi service eh duk waɗannan kana jefa ta wasu ne wasu dangerous gurare ne don haka in dai ta kai aure kuma ta samu wanda yake santa in kana da sha'awan ta karatu a zauna da ita a zauna da shi cewa ni dai wancan ina so ki karatu amma tunda kin samu miji a zauna da shi yanzu ni zan dauki nauyin karatun ki ko da kin yi aure saboda yanzu yanda duniya ta canza duniya ce ta ilimi yanzu to zan miki aure amma kuma ina da sha'an ki ci gaba da karatu shikenan amma me wani wallahi ya ce sam kaddamar wannan zancen sai ta yi digiri da ta yi digiri kuma da Allah shi bai ma amfani da girin ba an gane wani kuma ya daina amfana da ita a can ah wattaqillaha fi ibadati rabbik ka ji tsoron Allah cikin bauta ubangijinka fa addiha kama awjabaha alayk kana yin bautan nan kamar yadda Allah ya wajabta maka wattaqillaha fi mu'amalatik sanan ka ji tsoron Allah cikin mu'amalarka idan Allah ya sa ka zama shugaba a waje to ji tsoron Allah kyautata waɗanda suke karkashin ka kyautata musu wannan shine addini fahris alal halal kai kokari wajen abin da yake na halal wabta'id anil haram kai kokari ka guji abin da yake dukkan na menene haram ne duk da zamani zai zo al'umma kuma ba ta damuwa dukiya ta ina za ta samu ta halal ko ta me ko ta haram yanzu kwanaki aka yi ta dangwala waya yanzu ya zo ya ne lokacin da muke je musu wannan dangwala ba zai musu rana ba cewa suke cewa mai duniya ta canja mu mun ki mu canja yanzu na rasa ta bulle musu ko ba ta bulle musu ba kaga mutum yana wallahi lokacin da mutum istighfari ya lazumta ko yayi shekara yana hakan nan istighfari ne kullu yayi kusan miliyan daya wallahi da mutum bai san ina ya isa ba da subhanallah mutum yayi da alhamdulillah mutum yayi da Allahu akbar mutum yayi da salatu annabi mutum yayi amma aka mutum halal fadi yayi ta daddangwala waya bai dangwalo komai ba Allah ka rufa mana asiri da mutum sana'a kuma yaje koya a lokacin lokacin dangwala waya na awa biyu awa uku to da sana'a ya koya da yayi nisa amma ne daga cikin ƙabilu wanda suke da lalaci akwai hausawa an gane hausawa ƙabila ce wacce take so ta samu kuɗi ba tare da ta gaji ba amma sauran ƙabilu fa suna gajiya amma suna cin suna cin daɗi amma ba haushe ba ba haushe ne ta same shi zai bacci har hantsi zai bacci har rana shagonsa bai kafu ba amma sai azar ya tashi a bacci ba haka ba ne ba ku je ku samu sauran ƙabilun haka suke akwai malam baba na fari Allah ya ƙara mishi lafiya ya ce mu ya je shagon wani ba musulmi bane yana sai da ka abinci sai ga shi ɗaya ne a shago sai ce ya wani kai kuma kai kaɗai kai za ka auna kai za ka shiga shago ka ba ya ce yaran ku hausa kuɗi suke so ba aiki ba ba mu ba wani ya gane kuɗi muke so ba ne wallahi yanzu duk yanzu a ce akwai aikin gwamnatin da za a cika ba za a je ba amma za a na sadari mu ne akan gaba amma aikin da za a biya kuɗi a jefa wallahi za ka same mu muna ina muna ba ba masu aikin da za mu je amma muna son aikin da za mu cika shi yasa yanzu duk wani tallafin da za a cika kana zana baka dubu hamsin dubu ɗari muna neman sa amma aiki fa wallahi ba masu shi yasa gashi na ai makarantu gwamna kuke so bala muhammad kaura ya zo makarantar wannan makarantar ya je karanta malamai zai ɗiba biya su kuɗi ina haka ne to malaman ba sa zuwa in sun je kuma suna zaune to kun ga ta yaya za a ci gaba haka babu sadaukarwa babu san jiki ya gaji ya zaga makarantun da yaro ka gaina primary six amma ba zai iya rubutu ya karanta kuma mu ne a cikin society namu ma'aikatan suke me yasa lalaci kuma wannan mutum haram fa yake ci dan haka akwai ma'aikatan gwamnati madan primary da secondary wanda haram suke ci duk wanda aka dauke shi aiki a LEA baya zuwa aiki ya karantar wannan kudin haram ya ci haram yake ciyar da iyalansa yawa don haka wa mat'amu haram wa mashrabu haram shi ma wa udhiya bil haram da haka fa anna yustajabu lahu shi ma ba za a amsa masa addu'a ba me yasa haram yake ci yawa an dauke ka aiki ka alƙawari zaka je ga koyar da masu ko English ko kaza ba ka zuwa yaran sun je su sun dawo ba malami sau da yawa akwai makarantun da na ga yara sai in tambaye su yau malami nawa ne suka shiga muku sai ya ce maka babu ko malami ɗaya ko malami biyu sauran malaman fa wallahi wani bai je ba wanda ya jefa wallahi yana zaune a gindin bishiya kawai wannan haram yake ci haram yake ce da iyalansa to shi ma ji tsoron Allah ittaqillaha fi wazifatik ga gurbu mala yace ka ji tsoron Allah aikin ka aikin da kake kun ga ma ba mu iso ba she ga gurbu aikin gwamnati da kake ka ji tsoron Allah yawa an dauke ka aiki ba za ka iya ba ba za ka je ba ajiye aikin ka nemi aikin da za ka yi shine kawai amma a dauke ka baka zuwa kana jin salari ko an tura ka kauye ku je ku ga duk yan gari yan gari an tura su kauyuka makarantun kauyen ba a zuwa ko kuma ya ce wai wai shugaba wani azzalimi ne a kai fa sali ta ai kowa sai ya gyara in an tura ka kauye ba za ka iya ba ka je ka ajiye gwamnati aikin ka ce kai ba za ka iya ba yawa sai ka zo cikin gari sai ka kasa ko gauta ko ko na abin da za ka iya siyarwa ne na'am fa'addil amala allazi kullifta bihi ala alwajhi matlub mala yace kami ka idar da aikin da aka dora maka shi a fuskar da aka nema aikin da aka dora maka shi to ka idar da shi a fuskar da aka mi aka nema a cikin aikin ka sa hannu cewar zaka na zuwa kwana biyar litinin zuwa juma'a baka zuwa litinin zuwa juma'a sai ka suke zuwa iya litinin kudinka haɗe yake da haramun kake shi an gane kuwa don haka in an ɗora ma aiki yi ƙoƙari kana zuwa yadda aka ɗora ma wallahi kuma ƙasashen waje da haka suka ce su da ƙasansu gaba ba za ka je ka ga ma'aikaci a awas na aiki baya gurin aiki ba kowa yana zuwa ya aikinsa amma yanzu jami'o'in mu ku je ku ga wani an ɗauke shi share makaranta baya zuwa makarantar ta yi datti wani an ɗauke shi wanke banɗaki baya zuwa banɗakin ya yi datti duk haka muke rayuwa ba a musu wasa an private aiki ne na gane in aikin kamfani ne su ma sannan ku kalla yanzu nawa ke biya a private school ma'aikata misali sai ka samu bai kai rabin na gwamnati ba amma saboda sunan suna da doka sun tsaya cewa ni za su zara ido sai ka ga mutum yana kokari can kuma da ake biya da kyau sai ka je ka ba malaman an gane ko kuma duk an cika makarantar da mata su kuma mata ga launayin su ga launayin duniya akan su sai zama a ba a samu abin da ya dace Allah da ya zuba mana asiri da aka duk muna da matsala kowa ya gyara kuma shine za a ciyar da kasar gaba amma irin wannan lalacin kasar ba ta cika ba wallahi in kuka je irin su Japan din nan da waye in kuna kallon su za ku ga ba malalata bane cikin aiki suke matsan su da matan su eh suna da gaske ake ka je ce na ka ga malam kamfani ne ka ga maza da mata ana ta aiki ko haka suke ciyar da kasar gaba mu fa wallahi muna ta bacci muna ta danna waya muna ta bacci muna ta Facebook muke WhatsApp muke TikTok muke mu ɗan rawa ne yanda kasan an turo su a ta rawa haka ake wa amara Allah ibadahu bit taqwa sannan karfe na ke shira takwas daidai tayyib wa amara Allah ibadahu bit taqwa sannan Allah ya wanci bayan shi da tsoron Allah wasahum biha kuma ya musu wasiya da haka wa mara nabi sallallahu alaihi wasallam ko amara nabi sallallahu alaihi ummatahu bittaqwa wa sahum biha sannan annabi sallallahu ya umarci al'ummarsa da tsoron Allah kuma ya musu wasiya da haka fa ma hiya thamarat allati yajniha al'abdu idha taqallaha ta'ala wani moriya ba zai ci ya ji tsoron Allah zan karanto mana su kai a gurguje attaqiyyu habibullahi wa waliyuhu awwalan kenan farko dai mai tsoron Allah Allah yana son sa inna Allah yuhibbul muttaqi in dai ka zamo kana jin tsoron Allah yana yi bari na bari to Allah yana son ka abu na biyu attaqiyyu fi ma'iyatillah mai tsoron Allah yana cikin wato tarayya da Allah ma'ana Allah yana tare da shi cikin taimakon sa kare shi ba shi nasara a rayuwa matukar ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa sai kaga ubangiji ta'ala na jibintar lamuranka abu na gaba attaqwa sababul lil falahi fid dunya wal akhirah rabauta a duniya da lahira wanda duk yake so ya rabauta a duniya da lahira to ya kokari ya zama mai tsoron Allah rabi'an abu na hudu attaqwa sababul li rahmatillahi ta'ala wato tsoron Allah sababi ne na samun rahmar ubangiji wanda duk yake so ya samu rahmar ubangiji wato an ya zama mai tsoron Allah khamisan attaqwa sababun li salahil a'mali wa maghfiratiz dhunub wato tsoron Allah sababi ne na kyautatuwar aiki da kuma samun gafarar ubangiji wanda duk yake so ya samu gafarar ubangiji to ya zama yana da tsoron Allah sadisan abu na takwas attaqwa sababun li si'atir rizqi wa taysiril umur wannan gaban tana da muhimmanci tsoron Allah sababi ne na samun yalwatuwar arziki da kuma me sauƙin al'amura wallahi ba wanda suke ganin al'amuransu a dubulbulce sai masu sabon Allah amma wanda duk yake bin Allah zaka ga al'amuransa suna tafiya mi daidai wa daida ba sai ka tara dukiya ba sai ka yi kaza a'a sai ka ga al'amuran ka daidai suke tafiya ka je ka samu abincin yinin amma kana cikin nutsuwa shi kuma wancan mai sabon Allah ya tara ya tara amma Allah ya cire albarka dan haka tsoron Allah yana sa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in dai ka ji tsoron Allah da gaske ko wallahi zaka ga arziki ta inda baka tsammata ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa sauki a al'amarin sa yau zaka ga abin da ake tunanin sai an taru ai sai Allah ya tsare masa ya iya shi kadai to tsoron Allah kenan wa qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh Allah ce da ma abota alƙaryu sun yi imani sun zama masu takwa da mun bude musu albarkatun samai da ƙasai da sun samu ruwan sama sun samu amfani to sai albarka ta yawaita a cikin ƙasa walakin kazzabu sai da sun ƙaryata sai Allah yake kama al'umma dan haka dai tsoron Allah yana sa a samu yalwar arziki kuma a samu saukin al'amura kamar yadda kar masu sako su burge ka kaje ka same su kashe kansu suke saboda kunci an gane babu sauki a cikin al'amuransu sabiya na na wannan na bakwai a taqwa sababul litamkini litamakkuni fil ardi wan nasri ala al'ada da tsoron Allah ne ake samun tabbatu a bayan ƙasa kuma ai nasara akan makiya in ka zamo mai tsoron Allah to zaka na nasara akan makiyanka amma in baka da tsoron Allah fa Allah ba zai zamo yana tare da kai ba bare baka ne bare baka nasara sahabbai saboda suna da tsoron Allah fi'a qalila ghalabat fi'atan kathira ba su da yawa amma sun yi galaba akan me wanda duk kake tunanin a wancan lokacin yana ji da ƙarfi to sahabbai sun yi galaba kai shi daulolin da a lokacin babu ya su sahabbai sun je sun karya su babu ya farisa da rum ina to dukka sahabbai sun je sun ci su da yaƙi ba dan komai saboda tsoron Allah su ba yawa suke da shi ba ba tarin makamai suke da shi ba amma da suke da tsoron Allah sai ubangiji ta'ala ya taimake su akan makiya saminan abu na takwas attaqwa sababul lil husuli ala al ajr al azim yawm al qiyamah tsoron Allah yana sa mutum ya samu lada mai yawa ranar alkiyama tasiyar abu na wato ainihin tara attaqwa taj'aluka min akramin nasi inda Allah tsoron Allah yana sa ka zama mutum mafi daraja a wajen Allah inna akramakum inda Allah atqakum mai tsoron Allah cikin ku shine wanda yafi kowa daraja a wajen ubangiji ta'ala ashiran abu na goma التأمين على حياة الأهل والأولاد والطمأنينة على مستقبلهم لا يكون إلا إلا بالتقوى wato samun nutsuwa ga makomar iyalai bayan mutuwar kama da tsoron Allah ne ake samu an gane du mai tsoron Allah to ko bayan sa Allah baya bani zuri'arsa ta mi ta daidaita alhadi ashar na sha daya attaqwa ta tahawwalu bainaka wa bainal wuqu'i tahawwalu bainaka wa bainal wuqu'i fil ma'asi tsoron Allah shi yake kanje kar daga fadawa mi sako duk wanda kaga yana tsoron fadawa sako to yana da tsoron Allah amma wanda baya tsoro yayi kisa yayi zina yayi luwadi yayi kaza nan baya tsoron Allah kuma yana cikin shari an gane a sani ashar na sha biyu a takwa sababin linnajati min azabin na tsoron Allah sababi ne na tsira daga wato ainihin wuta a sani ashar na goma sha uku kuma na ƙashe a takwa sababin lilfauzi bin janna tsoron Allah sababi ne na mutum ya samu ne ya samu aljanna ubangiji ta'ala ya azurta mu da aljanna Allah kuma ya azurta mu da tsoron shi don haka ya koyan wa musulmai ina yi muku da kaina wasiya da tsoron Allah mu ji tsoron Allah a asarcen mu da kuma a filin mu wallahi alkhairin duniya da lahira duk yana karkashin tsoron Allah kamar yanda sharri bala'i masifa fatara kunci tana cikin sabawa Allah wanda duk ya lazumci sabawa Allah ko to zaka ga al'amuransa ba za su taba tafiya masa daidai ba me yasa saboda sabo yana sanya kunci yana sanya damuwa yana sanya kaskanci yana sanya walakantuwa ubangiji ta'ala ya mana sutura insha Allah ta'ala wannan wasiya din akan ta kuma zamu tsaya zama na gaba inda ran insha Allah sai mu tashi a wasiya ta wato ainihin gaba wacce ita ce wasiyar annabi sallallahu da al'ummar shi ga al'ummar shi da su dogara ga Allah shi kadai an gane idan za su dogara su dogara ga Allah domin Allah shine yake isan wa bawa وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأمنا بفضلك عما سواك اللهم اجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله